إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه درسي نقبأ تكل التاهن زاد الزوجين زام تاشي حديثنا أشرين دقاء ماليت الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال abdurrahman ibn sakhar addausi allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzalla ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu duk mutumin da ya imani da allah wal yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira ranar ƙarshe da abubuwan da suke da alaka da ranar lahira tun daga azabar kabari ko ni'imar kabari tayar da mutane daga cikin kabarrukansu zuwa ardul mahsh ai shekara dubu hamsin a tsaye waɗannan abubuwan duka wajibi ne mutum ya imani da su idan yana so imanin shi da ranar lahira ya tabbatu to in mutum ya imani da Allah da ranar lahira in dai kai wannan imanin fa la yu'zi jarahu kar ka cutar da makwabcinka kar ku rika zage-zage daga cikin gidan ku takura makwabtanku ko kuma ku sa tele ko radio ko kuma ku zauna kuna hira ku takura makwabtanku wannan wajibi ne a gare ku nisanci haka kar kai duk abin da zaka cutar da makwabcinka ko kuma ka hudu gololo ruwa ya rika ya rika wannan duk ku cuta makwabtanku wannan duka baya halatta wastausu bin nisa'i khaira manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wastausu ina wasicin ku bin nisa'i game da abin da ya shahi mata khairan alheri ku zauna da mata da alheri da kyautatawa ya daga cikin wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin wasiyun shi na karshe-karshe eh kenan wastausu bin nisa'i khaira ku zaun ina muku wasici ku zauna da mata da alheri da kyautatawa ku fahimce su su suwa ne matan nan fa innahunna khuliqna min dala'in saboda su matan nan an halicce su daga kashin haƙarƙari dala kashi na haƙarƙari haƙarƙarin ɗan adam ai shukan ba mai suke ba haka suka yi ko dokta eh wannan haka inda suka yi to ita mace haka take a kakace take yani ba haka take ba wa inna a'waja shay'in mazalla ke cewa kuma mu sani cewa lalle mafi karkatan abu fi dal'i a cikin waɗannan kashin na haƙarƙari a alahu wanda yake can sama shi kowanne karkata har dama dama da suke nan waje amma shi wanda yake can sama ƙwarai ma a karkace yake to su haka suke fa in zahabta tuqimuhu in kace zaka kama kashin hakarkarin nan ka meke shi ya tsaya zuwa zalla ce kasarta ba meke a hede kari in kaga ya tsaya cat to karya ne eh wa in taraktahu in kuma ka bar shi wannan kashin lam yazal a'wash ba zai gushe ba dai iya na a karkacin ku dai abin da nake jan hankalinku a kai fastausu bin nisa'i khaira ina jan kunnanku akan ku kyautata ku zauna da mata cikin alheri da mutuntawa yanzu wannan hadisin ya salam duk wani haƙƙin mace da za a faɗi billahi zai wannan hadisi ya ƙarin shi a gama bayanin duniya kuma ka duba manzala sallallahu alaihi wasallam u'diya jawami'ul kalim yanzu wannan hadisin in hoshin baki zai abin da za a faɗi a cikin shi ba kaɗan bane wallahi a rubuta littafi mujallada ta malam akan bayanin istausu bin nisa'i khaira da haka yancin ku yana na cikin addinin musulunci kuma dama shi hudu ku a matsayin masu yanci in kuka kauce tabbas za ku za ku walakanta ku tozarta ku kaskanta sannan kuma abinda kuke tsammanin duk ba za ku samu ba sai dai su mazan su rage ma kansu aiki su dora muku sauran shi ne abin da ake su can da ake bayanin haƙƙin mace haƙƙin mace kaza kaza da sauransu ai sauran aikin ne aka dora maka yadda zai je nemo ke ma dole ki je ki nemo mu a wajen mu a kawai zama zaki ki wanki goma ki tsoma biyar shi kuma can ya je san yadda zai ke dai ki ta mai adda Allah Allah ya hore a samu kuma abin da ke halal amma sauran al'amarin ba naki bane kawai manzalla yayi wasici akan a zauna da su da alheri to nan bayanin cewa an halicce su daga ko kuma mata a karkace suke to wannan karkatar da aka ce suna da kuma ba an ce ba a ba su dama su yi abin da so ga dama kamar da ake a yau mafi yawa aka yi magana a ce ai kun san mata da yara ba iya musu a ana iya musu mai abin da ake ne a karkatan anan a cikin abubuwan da misali na rayuwa ko kuma wasu abubuwan da ba dole na addini ba kun gane yanzu misali al'amuran addini yadda za a gyara tarbiyya a gyara gida yara su zama tona gartattu ita ta zama tona gartacciya ta amfana da rayuwarta ta amfanar da wani shikenan sai a sake ta kawai ta abin da ta ga dama a ba haka ake ne ba haka ake ne kuma duk wanda ya zama da mace ya san wata abu ce wadda tana da tana da rauni wajen halittar ta ma'ana kamar ya rauni ta hanyar tana buƙatar wani wanda namiji tsayayye wanda zai rika zai rika faɗakar da ita yana sa ta kan hanyar sauransu amma in ba haka ba daga an samu sakarin namiji to shi kenan kenan wannan shine abinda manzalla yake ni a nan wasiya ce manzalla ya ga maza su zauna da mata da kyautatawa karka karka ci mutuncinta wanda shi ma yana faruwa sai mutum ya je yana ladabi yana biyayya yana wane ne a bashi biyan mutane daga lokacin da ya aure ta kuma shikenan batta da wani iya wani daraja ko ta kima yanzu a cikin al'umma nan da za ka ji mutum yana zagi matar shi ya zage ta ya zagi ubanta ya zagi uwarta iyi har ya koya mata ita ma ta rika zagin nashi ana haka kalmomi wanda ba su da daɗi suna sarƙa gudanuwa duka wannan abubuwan suna na suna faruwa shi yasa zaman yake yake nema ya gagara ga auren rike ana ta yi amma kuma wani wani auren da yake zama nan tashi hankali me yasa saboda ba a kiyaye abubuwan da ya kamata a kiyaye ba kuma namiji fahimci mace a matsayin ta cewa ta mace ce aiwa idan ka fahimce ta cewa kwakwalwanta da hankalinta da wane ne ka da lissahinta da wane ne irin naka ne to ba ran da za ku fahimci juna tsakanin ka da ita kamar za ka mu'amalanci yaro da ƙararrami dole ya kayi sai ka sabka ka kuma kamar yadda yake in za ka mu'amalance shi sannan kuma abubuwan da suke buƙatar jiddiya su kuma tsaya a bada jiddiya yani abubuwan da suke buƙatar a bada hamzari to kuma namiji anan kai kai zamanto irin wannan sakaka ne kawai ruwanka sorofiyar namiji malaci alhadisu sani wal 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم بايا حالتا قمتي تي أزمي وزوجها شاهد مجن تينا قريب يبلا غروبا إلا بإذنه سيد إذن إيش كنت كما توركو كركي أزم النافلة أزم النافلة بوتان الله نكوكو ساعة الله نكوكو manzo Allah yake cewa man sama yawman fi sabilillah wanda ya azumi rana daya saboda Allah za a nisantar da huskar shi daga wutar jahannama tsawon ratar shekara nawa shekara 70 to duk da wacce daraja ba za ka ce ba a ai ga azumi kaza kaza a in dai yana nan yana gari biki da yancin yin azumin nafila sai da ni sai da azumin farilla kuma shi ma dole ya mai kauya shi ma kallo ne zai amma na nafila dole sai da izini shi abu na farko kenan abu na biyu wala ta'zan fi baitihi illa bi iznihi kar ki ba da izinin wani ya shiga gidan shi sai da izinin shi nan hudu aka ce fi baiti illa bi izini wala ta'zan kar ki ba da izinin izinin nan ya kumshi maza ya kumshi mata i a haka nan ne yawwa kar gidanka ya zama daba wani yake ba da labarin cewa sai ya kwaso gaji ya zo gida zai huta sai iske ana akwai da yake komi gidan a cike inda zai sa kawai babu to batta da mace batta da yanci na ta ba wani izinin zauwa gidan mijinta ko wata dole sai da izinin mijinta sai dai al'asulu a tsaye akan asali misali eh duk wanda ya cancanta mace ce za ta zo wanda ya cancanta namiji kananta wanta babanta ba ku zunoni ba eh a rika wani dan uwan wace ce wane ai takwatamci a irin waɗanda muharramanta babu aure tsakanin su su kuma irin wannan kuzun in za su zo a misali ya zamanto a cikin jama'a kuma a cikin yanayin da ita ta kimtsa saboda busu da yancin su kalle ta ba ta da hijabi ko kanin shi shi mijin naki ko wan shi shi mijin naki abin kamar da yau ne ko haka nan ne saboda waɗannan waɗannan ɓangarorin da ake faɗi duka suna da suna da suna da illoli da yawa yanzu ihsa'iyat din da nake ce muku nake na baku jiya ita wannan matar da ta je ta yi wannan binciken kason wannan yaran da aka aka yi fasikanci da su kuma suwa malaf malaf ne akwai waɗanda kuzunonin su ne suka yi fasikanci da su har a ciki akwai waɗanda kannunsu ne wasu yayunsu ne in kaji abin babu daɗi shi in dai ba a kiyaye dokar Allah ba to ko ba abin da bai iya faruwa wajibi shine a kiyaye in kuma ba a kiyaye ba to an gaba kyau wasu abakansu na lakon wasu kaza wasu kaza duka akwai wannan to haka karta ba da izini wata ta shigo gidan shi sai da izinin shi akwai mutane matattaki da yawa wanda za ga su 'yan hasa wuta ne yani in ta zo gidanka ta huta to aiki ya same ka sai kai muhadarat kamar sai an yi bayanai ba na wasa ba billahi saboda ta zo ta haɗi mata wasu abubuwa da sauransu to irin wannan matar sai ka danna mata pause sai ka ce wacce ka ta ƙara zuwa gidanka karkashin wannan hadisin da yake cikin riyadu salihin muhammad ibn salih al-usaimin da ya zo kan wannan hadisin sai yi ko mahaifiyar matarka in ta zama fitinanna ya ce kana da yancin da za ka hana ta shiga gidanka akwai wanda su suke kashe auren sak sai su kashe auren su murs da wannan dai mazalla yana kwatanta mana cewa lalle namiji shi yake da iko da gidan shi ba mace ba kuma duk lokacin da mace ta zama to ita take nema ta samu wannan sulɗa to abinda za a ƙarshe baya da kyau eh Allah kiyaye kenan da kakki karki azumin nafila sai da izinin shi inda yana gari matakar babu laguro bai kuma sannan karki karki sayo wani ko wata gidan shi sai da izinin shi iya da yanci su irin waɗannan abubuwan kiyaye su shine zaman lahiyanku in gidanku ya lalace ya gurɓace lokacin da kuka kai ko shekaru sun kai kuna tsammanin za ku huta a rayuwa to lokacin za ku shiga jaraba ce ga wasu yaran ku mata kamar wasu mutum kusan bakwai ko takwas ba ɗaya mai jin magana ga can wasu matasa wanda su ma kul abubuwa duk ya su rikice mu da aka ba wahala a wani jini kama ka da ya meka ka hannun su dokta kana zuwa kuma daga can ya su ma lese fase kamar ya a wai shi ne na ce asali kowa ya zo wanda da ya cancanta ya zo misali yanzu kamar kawayenta da wani wani da sauran wannan babu laifi suna iya zauwa amma idan ka fahimci cewa wacce tana da matsala kana iya danna mata fazuba sai ka ce wacce an dakatar da ita eh ke sabuwa wannan ta hoto amma irin misali wasu za su wuce a gaida wacce aiwa wannan babu babu wani damuwa kai kuma aka zo sai an yi amfani da abincin gari duk wani yana kyau a wannan abin sai ba da Allah ya kuma sai
wannan ba zai zama illa ba matuƙar ba ya wuce gona da iri ba an ba ya wuce gona da iri ba zai zama illa ba wannan arziki ne arziki a ba mutane su ci ya cikin ayyuka alheri ai ha a kalli shi inda mutum to zai ci kawai ya ci mala shi to da kake gani na Allah ne sau akwai mutane wanda zai zuwa nuna duka ya aka yi ina gun yi shiga bayan to in mace mijinta haka yake kenan sai ta ya tallaba shi yadda yake eh sai ta kiyaye shi ne ka samu wannan haka yake malam musulmi sai dai a kiyaye kenan
saboda mutanen daban-daban ne daban-daban yanzu waɗancan da suke bada labarin hadisu ummu zar'in kaga kala daban-daban ne tana cewa mijinta ayaya ugayya gayya ya uku tabbaqa uku kullu da'in lahu da shajjaki aw fallaki aw jama'a kullal laki duka ana samu wannan tace mijinta me yawan yi gare shi akwai irin wannan kuma duk abin da aka siya faɗi bet wasiru to nuwasil kiran mace ta karanci mijinta yadda yake tafi shi an da yake tana so a zauna lafiya kar ta ce dole sai ya zama irin mijin wacce ko ta bangaren rayuwa ko ta bangaren abin duka dai kowa da yadda Allah ya shi Mm. in dai kin riga kin zaba kin yarda aka kulla muku aure to sai ki karance shi kuma ya yake sai ki bi shi inda ki kusa ka lafiya yi abin da yake son shi za a yi halas amma kika samu ifi kika tsaya kewa yar mala in kika ce kewa kina da matsaya shi ma iya da matsaya to kumbaci sai ku zama rashin amurka kullum eh kawai rigima za ku yi ta yi الحديث الثالث والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل وتما تاتا تنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المرأة جميدا ماتشي ترى تي مهلكي يعني تجا في منامها أتكين مهلكينتا ما يرى الرجل إر مهلكين دنمج يكي kala manzon Allah yake cewa taghtasilu ita ma wanka za ta yi na janaba eh namiji ko mace duk wanda ya mahalki me zai yi wanka zai yi to wannan bai bukatar wani karin bayani الحديث الرابع والعشرون حديثنا عشرين هدو عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتا ونمجي أتم بمنزل الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل جمد namijin da yujami'u ahlahu zai kwanta da iyalin shi thumma sannan yaksilu sai ya samu kasala na yin wanka hal alaihi malghusulu ya bayanin wankansu yake idan ya zamanto sun kwana ba su yi wannan wankan ba shine ma'ana abin wa aisha tujalisatun a daidai lokacin da aisha tana zaune faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa inni la af'alu zalika ina aikata irin haka da ka ambata ana ni wa hadhihi da wannan ya nuna Aisha thumma naghtasilu sannan daga bayan mu wanka kenan shi dai da mu ala aiti hal wajibin shi ne bayan kammala abin da ya shafi kwanciyar nan kar in ma bai yi wanka ba kenan dole yi ya samu ya samu ya alwala hakan iya da kyau in so an ka tashi da asuba sai kai wanka ita ma tashi in kuka tashi ku yi wanka al'imamun nawawi a cikin sharhin dema wannan hadisi cikin littafin shi al-minhaj yake ce a cikin wannan hadisin fihi jawaz akwai halaccin ambata irin wannan abin da manzala sallallahu alaihi ya ambata ya ce haza bi hadarati zauja idan ya zamanto matar tana nan ba labari bane ke bada kaga hadisin makaranta wancan ko yan shura sirra ba shi ba a gata gashi sannan kuma ba haka nan idza tarattaba alaihi maslahatun idan wata maslaha ta tabbatu akan haka nan walam yahsul bihi adha babu wani abu na cutarwa babu babu lahi sai a bada labari kwanaki ba labari bane abin da ya faru ne gashi ga ita kenan babu laihi abin da zamu fahimta anan bayan tarawar namiji da matar shi idan suka yi kasalan yin wanka suna iya akhara wankan har zuwa da sahi ko kuma asuba ta yi hadisi na gaba malaki cewa alhadisu alhamis wal 20 an aisha radiyallahu anha qalat kunna nahidu take cewa mun kasance muna yin al'ada ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i salat bi qada'i as-sawm sai a umarce mu bi qada'i saumi akan murama azumin da muka sha a dalilin jinin al'ada da muke sun da mace tana jinin al'ada kaga ba za ta yi azumi ba ba za ta yi sallah ba amma kuma wala umaru ba a umurta mu bi qada'i salati akan rama sallah sallolin da suka wuce sun wuce shikenan sun tayi illa allahumma sallar da kika samu tsarki wanda kuma lokacin sallar bai huta ba misali yanzu sallar azhar wajen kamar kenzar sai mace samu tsarki me za ta yi sai ta yi wanka ta yi sallah a zahar amma irin su asuba da suka wuce shikenan su sun sha kaje kocin Allah kawo mutum musulmi yana zaune baya sallah mana Allah ke haka duk rahama ce kai yanzu in ba hankalin ka yi wuta ko ka mutu zancen ka wasan lafi tasowa amma lahiyan da laumalan kawai kawai ba ta sallah kuma eh ai wannan ai lahiya lau ne duk a cikin addinin ne rashin sallama addinin ne saboda addinin ne ba su umarnin su yi kuma Allah anan shi musu umarnin cewa in kaza ya bayyana ka ai ko kuma ta yi kwana wajen arba'in tana biyu kewa lamar ta sallah tas kuma ladanta cikakke iko Allah hadisi na gaba bala ke cewa alhadisu sadis wal ashrun an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan shi yana da alaka da al'ada ya amuruni yana umurta ta fa attaziru in sa gyabto in sa gyabto yani in daura wani tsumma tsakanin tsotsona zuwa gwiwata wa ana ha'idun afwan daga cibiya zuwa gwiwa wa ana ha'idun ni kuma ina ina mi faibashiru ni faibashiru ni sai ya rungume ni wa ana ha'idun ni kuma ina al'ada kenan wannan kuma yana nuna maka halaccin matakka idan tana tana al'ada ba a ce ba za ku kaurace wa juna kamar yadda yahuda suke yi sai shuhudan ta ma daban in aka zo cin tuma tuwanta daban haka suke yi amma muwa za mu ci to tare kuma za mu kwanta waje guda illallahumma abin da aka haramta kawai shine an hana abin da ya shafi kwanciya irin na aure amma dan ku kwanta waje guda wannan babu wani lahi akai sannan kuma mutum zai iya amfana da wani abin da bai tsakanin cibiyarta da gwiwanta yawwa kenan mutum zai iya kwanciya da matar shi a wannan hali na tana jinin al'ada kuma na sai ma yanzu da yake abubuwa kwarai ma sun yi sauki na abubuwan da ake mawalikin da za a iya sanya jinin ba zai zuba ba ba zai kaza ba zai kaza ba amma dai a kiyayi abin da ya shahi mu'amala ta ta aure الحديث السابع والعشرون حديث عشرين بقي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة من صلى الله عليه وسلم إذن ينا وانكن جنبا كو إذن زي وانكن جنبا يبدأ ينا فارا وتحنير فيغسل يديه تافين حنا يشكي فارا وانكيوا إذن يوانكي تافين حنا يشكي قدابيو ثم يفرغ بيمينه على شماله sai ya zubo ruwa da hai sai sa hannun shi na dama yan daga ya zo sai ya karkata makayin sai ya wanke tafin hannun shi idan ya kare sai ya sa hannun shi na dama sai ya ɗauko ruwa sai ya zuba shi furiku biya minihi ala shimali sai ya zuba akan hannun shi na hagu idan ya zuba akan hannun shi na hagu fa yaqsilu farjahu sai ya wanke gaban shi idan ya wanke gaban shi ya tabbatar da cewa duk wani abin da yake alaka da wannan dattin babu shi yanzu me zai yi sun mai tawadda wudu a huli salat sai yi alwalla irin alwallar da ake ta sallah sai dai in ya zo ya shafa kai ya shafa kunnuwa sai kyale wanke kafa wani lokaci wani lokaci kuma sai ya wanke ta amma a nan bayani ne akan cewa kenan ya shafa kai ya shafa kunnuwa ya bar ya bar mi ya bar kafafuwa lokacin ya tafi yake cewa a summa sannan baka nan ya akhuzul ma'a sai yanzu bayan ya wanke tafin hannayen shi ya dauke ruwa a dama ya kai ma hagum hagum ya wanke duk wani abin da ke datti ne yanzu summa ya akhuzul ma'a sai ya dauki ruwa fa yudkhi fa fa fa yadkhulu aw fa yudkhil bi aswa fa yadkhulu bi asabi'ahu fi usuli sha'rihi sai ya dauko ruwa an ya dauko ruwa ya jika hannayen shi sai ya sanya yatsotsin shi fi usuli sha'ari a can mabubbugan gashin shi kenan haka zai bugan gashin shi saboda kamar da suke cewa lokacin da mutum mani zai hutu mushi kohohin gashin suna budewa idan zo dauki ruwa ya zuba haka kai tsaye a saman kanshi zai iya aihuwar mushi da illa kenan idan ya haka duk wata kofa ta toshe hatta idza ra'a ra'a an hatta idza ra'a an qad istabara'a har sai lokacin da ya tabbatar da cewa istabra'a ya'ani awsala al-balal ila jami'ihi ya sanya kasan gashin shi gaba ɗaya ya yi lema kenan da wannan ruwan da ya kwaso yanzu daga lokacin kuma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin sai ya kamfato ruwa da hannayen shi tafi hannu guda biyu kamfatowa guda uku ya kamfato ya zuba a kan shi ya cuda ya ƙara kamfatowa ya zuba ya cuda thalatha hafanatin kamfata guda uku yanzu bayan yayi wannan summa afadal ma'a sai ya kwarara ruwa ala sa'iri jasadihi a sauran gangan jikin shi summa ghasala rijlaihi sai ya wanke kafafuwan shi wanda bai wanke su ba a lokacin alwala in kuma ya wanke su lokacin alwala shikenan magana ta kare ne kamata mu dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi